بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله أصول السنة لابن أبي زمانين درس منا تقصكو ko tara takwas iris ne takwas insha Allah za mu tashi babi na shida babul imani bil hujub babin zama akan imani da al hujub inda Allah ya kya makance kanshi da da bayansa na qala muhammad ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون كورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا malam ce muhammad ibn abi zamani ne yake cewa daga cikin zancen ahlus sunna inna Allah azza wa jalla ba'in wannan ma kalmar daga baya kawo ta ita ma raddi ce ita ma raddi ce kan su hululiyya da sauransu ba'in min khalqi eh Allah ya zama ba'in yake daga daga halittun shi an gane ko muhtajibun anhum eh ya ya wato ya makance kanshi daga gare su bil hujub ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna Allah daukaka da abinda azzalimai suke fada kabarat kalimatin takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba zamu ji hadisan da suke anan wa haddathani ahmadu ibn al-mutarrif na العناكي عن نسل عن عسل قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجندي عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت
wannan shi ma akwai irsali ne shi ga zurara ibn awfa yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga hadisi ne mursal dalimi ya rawaito shi a cikin arad al-jahmiyya Ah, haka irin su abu sheikh da da su ibn abi shayba da wasunsu na أسد قال وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مكسم أنه ذكر أن دون العرش سبعين ألف حجاب حجب من ظلمة Mm.
لا ينفذها شيء la yanfuruha لا ينفذها شيء Mm.
وحجب من نور لا ينفذها شيء وحجب من ماء لا ين- لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا في قلبه Mm.
إلا ما ربط الله على قلبه wannan wannan asar din isnadin shi hasan ne asarin asarin kala
حدثني وكيل الجراح عن سفيان الثوري عن أبي المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه بأربع نار وظلمة ونور وظلمة
to wannan asarin shi ma sahihi ma ne Eh, sahihi ne su dahami ardal jahmiya ah, da sauransu su abu sheikh sun rawaici wannan hadisi
أسد قال وحدثنا هشام بن بشير قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاب من نار وسبعون حجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة
shi wannan asar ne sahihi isnadin ne ke da rauni
أسد قال وقاله ابن منبه في حديث بين حملة الكرسي وبين حملة العرش سبعون حجاب من ظلمة وسبعون حجابا من البرد وسبعون حجابا من الثلج وسبعون حجابا من النور غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش فكيف بنور الرب الذي لا يصف عن وجهه
wannan maudu'i ne wannan asar ɗin maudu'i ne bai inganta ba Abdul- abdulmun'im ibn idris an gan shi abdulmun'im kazzab ne na'am kazzab ne wadda so sai babu nu- al- fil imani bin nuzul an-nuzul shine sabka da Allah yake yi karshen kowane dare ɗaya musu akan kowane dare shi ma duk kaje kutub na aqida ta ahlus sunna za ka ga a tabbatar da wannan a abinda ake so gare ka ahlus sunna ka yi imani da annuzul sai dai kuma ba za ka kamanta ba ka zama ibn batuta ba ka zama makareci mai siffanta wannan nuzul din wanda ya ibn taymiya ƙarya so da haka za a yi imani da annuzul nu'minu bin nuzul walakinna la na'rifu kayfiyata an-nuzul ba mu ci ba ga kaifiya ga yadda yake sauka amma yana sauka a ƙarshen kowane dare ce ala mustaghfir lil ghafirin mustawdin khairin wa rizqan fa yamnahu na'am qala muhammad ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا إن الله عز وجل ينزل الله yana sauka ila sama'id dunya ga saman duniya wa yu'minuna bidhalika ahlus sunna kuma suna imani da wannan min gairi ayyahuddu fihi haddan ba tare da sun ce ba ga iyaka ko ga yanda yake sauka ko sun kamanta wannan saukai ko sun yi wani ta'aliki ko wani bayani a ahlus sunna ba sa wannan gaba daya suna tabbatar da wannan annuzul ba tare da sun ce ba ga yanda yake sauka وحدثني سعيد بن فحلول نعم العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاجر وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر مم.
فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له wannan hadisin sahihi ne kawai isnadin malam ne yake da rauni amal bukhari ma ya rawaito shi ta hanyar abdullah ibn maslama da isma'il ibn abdullah imam muslim shi ma ta hanyar yahya ibn yahya dukkaninsu daga malik a isnadin malam shi ku duba mana yahya ibn abdullah ibn bukair an gan shi yawwa ibn bukair to fiƙa ne ga allai amma an yi magana akan jin shi daga maliku amma in laif ni lafiya lau fika ne fil laif amma sama'in shi min malik nan ne na kala na malik to sama'in shi da malik to nan ne kurai eh amma dai fika ne fil laif amma ga malik nan ke da magana akai na ga ce kala na malikun an ibn shahabin an abdullahi al-agar an abi salamata ibn abdurrahman an abi ulalata so za ku ga cikin littafin da muka yi magana akan nuzul sosai muka ji hadisai masu yawa akai na aqida wanda muka yi daga baya bayan nan za ku tuna kowane ne ko littafin da muka tattauna akan hadisai da yawa da hanyoyinsu game da annuzul na Wani? ba ita bace tafin da muka yi shi na haƙida na baya-bayan nan amma an yi ruwan hadithai game da nuzul ɗin nan sosai da hanyoyin a ƙintar salaf ashabul hadith abu uthman as-sabuni a nan ne eh a nan ne muka ji wannan insha Allah wa haddathani ishaqu an ahmad ibn khalid na عن ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينزل الله الى سماء الدنيا بنصف الليل الاخر او ثلث الاخر فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له Mm, من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يسالني فاعطيه حتى يطلع الفجر الص- حتى يطلع الفجر الصبح واخبرني وهب عن ابن وضاح عن auyan sai tu okay auyan na na ka auyan sarifal qari min salati subuh um wannan ibn taymiya al-tafi sharhu hadithin nuzul sharhin wannan hadithin sharhu hadithi ah, an-nuzul hadithin da yake sahihi isnadin da malam ya kawo nan ma isnadi ne wanda yake wanda yake wannan hasan to da yace wannan gabai nan nawa akwai auyan sarifal qari min salati subhi akwai wannan zaira ce shadda kamar da muka yi a cikin sharhu fada'il muka ta jar wayoyi shadda da ake kawowa game da sha'anin azumi to nan ma ziyara ce shadda na ku ba muku da ita ma shadda ce na'am
وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عبادة قال كل من أدركت من kaga المشايخ da lokacin da muna muna bacci ba lokacin nan da man dalladhi yad'uni fa astajib man dalladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu lokacin muna ta muna bishaki Allah ya ji kanmu da rahama wai aka ce aka ce wani da bai samu ɗinkin sallah ba tile kai shi bango sai ya ce lallai in ka ga tila shiga aljanna to sai dai rahama ta Allah sai ta to ai kowa da kowa ma daga ga shiga aljanna to sai dai rahama ta Allah ba wai tila ba ai kowa da kowa ne wannan ai wanda shiga aljanna dan saboda aikin shi ai ba wai tila ba ko kai ne ba tilan ba ko kai kafintan in ka shiga aljanna to rahama ta Allah ce wa rahamati azza ai kowa kowa da ya gani din da rahama Allah zai shiga yasa kana yasa ba a san ma a bincika eh mun nuki shi hisab to ba ma a so dan ko kai zaka ci za a maka binciken kwakwaf kai ka san da hankali zaka ce to gaskiya dai ko jarabawa ce aka yi maka in za a yi binciken kwakwaf ko kai aka baka yi makin a ce nan da gaskiya wance ba tsakani ga Allah to gara a wuce wurin kawai eh fali afu wal yasfahu la tuhibuna an yaghfira Allahu lakum to kawai dai a wuce wurin shi ne amma binciken nan shi yasa ko neman aure ne da aka ce a yi bincike ba wai sai mutum ya zama wanda ya masa ɗari a ce ai kaza kaza ai ba ta wajen ya yi ƙarya ba a sallah ba ta wuce shi to za ba za a auren ba ko a ce a bincika a sati ɗaya ga yadda sallah ya zo bi makara ina asuba a ga ku dai ku dai bincika addini shi kawai da ɗabi'un shi aka ce sai an zurfa ba haka shi ma ga ya fara gaya maka ai wacce ba ta da yawo wacce ba ta gulma wacce ka wacce kaza wacce kaza ta nuna yawan ba su wani abin duba eh ba su wani da haka tsananta wannan kowa wani naka da shi ma da ba a shirya ba ake auren da ba a shirya ba ka wanda ake kawar da kai kawai a wajensu dai ba sai ga mutum ya zo ya ce maka wai ai Allah cikin makaranta ko cikin ɗalibai ya za a duba ma irin kaza irin kaza wacce kaza wacce kaza shi karan kanshi na wanda yake faɗa maka bai da su bai da su shi karan kanshi to a ita ma anzal Allah bi hamin sultan na akhbarni wahab ne go نعم كل من أدركت من, من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن إياد وعيسى وابن المبارك والكيم كانوا يقولون أن يزول حقا to ka gani yace kullu man adraktu min al mashayikh waɗanda muke cewa a imma waɗanda su ne a imma da suka rayu da waɗannan aƙidojin malam maliku sufyan fudail ibn iyad da isa wani isa isa ibn yunus jamil wa ibn al mubarak abdullahi kenan wanda a haihuwarsa 118 haihuwarsa ɗari da goma sha takwas ya rasu kuma ɗari da tamanin da ɗaya wato duka lambobin suke jujjuyawa a haihuwar da rasuwa in ka ɗauki haihuwa ɗaya ɗaya sai takwas ya rasuwa kuma ɗayar sai ka ɗauko takwas ɗin ita dawo tsakiya to shine rasuwar shi a ga haihuwa 118 rasuwa 181 a ga duka lambobin da ke ciki su za su jujjuya a cikin rasuwar آه، شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون النزول حق سناتي والنزول سبقوا الله كي كرشن كوان داري wannan haq wannan asar ɗin kuma ya inganta dan raunin ibn waddah ibn waddah mun da rauni ko to bai cutar da wannan wannan isnadin inda wani ibn waddah yana da wannan raunin to raunin shi bai cutar da shi wannan isnadin insha Allah Allah ta'ala alam qala ibn waddah na سألت يوسف بن علي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا وسألت uqirru bihi ina tabbatar da shi wala ahuddu fihi haddan amma ban ban tahdidin shi kuma in ce gashi gashi gashi gashi wasaltu anhu ibn ma'in فقال نعم أقر به ولا أحد في haka na tambayi Yahya ibn Ma'in shi ma yace man eh uqirru bihi wa la ahuddu fihi hadda wannan athar din ma sahihi ne duk wannan a'imma din da wasu su athbatu haqiqatan nuzulillahi azza wa jalla kaga sun tabbatar da haƙiƙanin Allah yana sauka wa ma'ana qaulihi da suka ce maka wala ahuddu fi haddan ay la atadakhalu fi kayfiyatihi wala ushabbihu ne ban ce maka ga inda yake sauka ba ko in kamanta maka wannan saukar in ce irin saukar kaza ko ga yanda yake sauka a'a ni ban wannan shine ma'anar wala ahuddu fihi haddan ba zan baka kaifiya ba ko in shabbaha maka in ce maka ai irin kaza ne a ba zan maka wannan mafhum na قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في, في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه وقال أمنتم من في السماء يكسركم الأرض وقال أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقال إليه يسعى الكلم الطيب والعمل الصالح والفوق وقال وهو القاهر فوق عبادي وقال عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك وقال بل رفعه الله إليه dukkan abin da suke maka ishara a kai kaga wannan ulubin ka gaske kaga ilaihi yas'adu kaga yas'adu kalim kaga sama yanzu mutum ko addu'a zai ya mutum yake sama yake daga sama yake daga shi bal rafa'ahu aka ce rafa'a kaga sama ne rafa'ahu Allahu ilai kaga adilla a amintum man fis sama kaga man fis sama am amintum man fis sama kaga ka wannan ulwi wa haddathani sa'idu والمفتحين على عكي عن ابي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن حسام عن عداء بن يسار عن عمر بن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جاريه لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فكرت الشاة من الغنم فسالتها عنها فقالت اكلها الذئب فاسبت عليها وكنت من بني ادم فلقيت وجهها وعلي رقبه افاوتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله فقالت في السماء قال من أن قالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها قال محمد والحديث مثل هذا na'am wannan wannan hadisin sahihi ne eh isnadin ko akwai illa eh amma hadisin nan na jariya ya inganta wani kuma a cikin mudda ya rubuce shi gane ko hadisin da yake ya inganta insha Allah وقال محمد سي محمد والحديث مثل هذا كثير جدا فسبحان na da الله yawa من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء لا إله إلا هو العلي العظيم Allah mani ilmuhu bima fil ard ilimin Allah ga abin da ke doron ƙasa ka ilmihi bima fis sama kamar ilimin shi ne ga abin da ke sama la ilaha illa huwa al-aliyyu al-azimu Allahu akbar kaga limanu bi hadha wajib limanu bi hadha wajib yasa bar makaranta al-imam Muhammad bin Hussein al-Ajurri abinda yake fada cikin littafin shi na ash-shari'a ta ma za mu karanta ta insha Allah ash-shari'a ta Malam Abubakar al-Ajurri wanda ya rasu 360 a cikin ba- babul imani wa tasdiq bi anna Allah azza wa jalla yanzilu yana da babi al-ajurri a cikin ash-shari'a shine babul imani والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة cewar babin imani da gasgatawa da cewar lallai Allah yana sauka sau- saman duniya duk kowane dare yace al-imanu bi hadha wajib yace imani da wannan wajibi ne wala yasabul muslim al-aqila ay yaqula kayfa yanzil mutum ba zai ce ba mai hankali ba zai ce ba kuma kaifa yanzu to ya yake sauka ɗin wala ya ruddu haza illal wala ya ruddu haza illal mu'tazila ba wanda ke amsa wannan sai babban mu'tazili to amma ahlul haqq amma waɗanda suke kan gaskiya ahlus sunna fa yaquluna cewa suke al-imanu bihi wajib yin imani da shi wajibi ne bila kaifa ba tarance ba ta yaya لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله sallallahu alaihi wa sallama domin hadisi sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin Allah yana sauka kowane dare wato Allah yana sauka ila sama'i dunya kowane dare والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار waɗanda suka rawaito mana waɗannan hadisan humul ladhina naqalu ilayna al ahkama to sune kuma suka nakalto mana hukunce hukunce min al halali wal haram na halal da haram gane ko wa ilmu salati waz zakka da ilimin sallah da ilimin zakka wa siyam da azumi wal hajji wal jihad da aikin haji da jihadi fakama ƙabilal ulama wa annuhum zalika so kamar yadda malamai suka karɓi wannan hukunce-hukuncen sallah azumi zakka hajji kazalika ƙabilu minhum hadhihi sunan haka suka karɓi waɗannan waɗannan wa qalu man raddaha fa huwa dhalun khabith wanda ya raddin wannan batacce ne ummuna yuhadhirunahum wa yuhadhiruna minhu wanda daga ashari'a kenan kadunin ta'alikin shine Muhammad yake cewa yace qala Muhammad wal hadithu mithlu hadha wal hadithu mithlu hadha kathirun jiddan wa subhanallahi man ilmuhu bima fil ardi ka ilmihi bima fis sama la ilaha illa huwal aliyyul azim so wannan kiran anan za mu tsaya uwa sai mu tashi sabon babi باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده الله زي حسابي ga bayansa hasibu ibadahu to wannan kenan zamu tsaya nan sai darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah